إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أآذنا الله وأجارنا من النار وبعد فيا أيها المسلمون لا زال العهد بنا عن أسباب سعة الرزق حيث أننا ذكرنا في الخطبة الماضية السبب الأول وهو الدعاء وسنواصل الحديث عن هذه الأسباب إن شاء الله ثانيا الأخذ بأسباب إجابة الدعاء فتدعو في سجودك وفي صلاتك وفي الأسحار إذا ضاق عليك الرزق ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وأما السجود فاجتهدوا فيه الدعاء فقمن أن يستجاب لكم وثبت في جامع الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات ودخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسجد فوجد أبا أمامة في المسجد فقال يا فقال يا أبا أمامة ما الذي أجلسك في المسجد في غير وقت الصلاة قال هموم غلبتني وديون ركبتني قال أولا أدلك على كلمات إذا قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك فعلمه هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود قال الإمام الشنقيطي هذا يدل على أن الدعاء له أثر عظيم في قضاء الحوائج وتيسير الأمور العسيرة وسعة الرزق وإذا رزق العبد يسأل الله التوفيق في النفقة والرشد والقناعة فإن الأفلح من رزق كفافا وقناه الله تبارك وتعالى بما أعطاه اللهم قنعنا بما رزقتنا اللهم قنعنا بما رزقتنا اللهم قنعنا بما رزقتنا فكم من عبد ملئت كفاه من خيرات الدنيا قل أن يشكر ربه عز وجل عليها والعياذ بالله ومنهم من ملئت يداه وكفاه بخيرات الدنيا فهو والعياذ بالله طامئ غير قانع لا يشكر ربه ولا يذكره إلا قليلا أخي التاجر سل الله القناعة أعظم الرزق القناعة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أفلح من, زر... قد أفلح من رزق كفافا وقناءه الله بما أعطاه النفس تجزى أن تكون فقيرة والفقر خيرا من غنى يطغيها هي القناعة فلزمها تكن ملكا ولو لم يكن لك إلا راحة البدن إذا كنت ذا قلب قنوط فأنت ومالك الدنيا سواء ثالثا كثرة ذكر كثرة ذكر الله تبارك وتعالى ومن أعظم ذلك الاستغفار فإن الله جعله سببا في سعة الرزق فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فالذنوب تحول بينك وبين الرزق وقد يذنب العبد ذنبا فيحرم الرزق في نفسه وماله وأهله وولده أو يحرم بركة الرزق رابعا التزام تقوى الله عز وجل قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب خامسا النفقة فالنفقة مما يزيد الرزق قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح يا أسماء أنفقي ينفق الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك وقال صلى الله عليه وآله وسلم ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعت منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعت ممسكا تلفا أروني بخيلا طال عمرا ببخله وهاتوا جوادا مات من كسرة البذل بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين إمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya 'yan uwa ba mu gushe ba muna bayani kan sabubban da ke sa Allah ya dawwamar da arziki sabubban da ke sa Allah subhanahu wata'ala ya yalwata ma bawa arziki sabubban da ke sa Allah subhanahu wata'ala ya sa kasuwa ta 'yan kasuwa ta yi tsayin daka ma'ana kasuwa ta ci gaba ba tare da an samu cikasa a cikin kasuwanci ba sababban da ke sa Allah subhanahu wata'ala ya arzika arzikan bayi sababban da ke sa Allah subhanahu wata'ala ya haɓaka arzikan ƙasa da arzika na al'umma da arziki kuma na ɗaiɗaikun mutane wancan lokaci da ya shuɗe mun ga sababi na farko daga cikin sababban da ke sa Allah ya yalwata ma bawa arziki akwai yawan addu'a wannan yana daga cikin sababba waɗanda ke sa Allah subhanahu wata'ala ya yalwata ma bawa arziki sababi na biyu riko da lokuta da kuma sababban da ke sa Allah ya karbi addu'ar taka kana iya kai addu'a dan Allah bai karba ba dole sai an samu dan adam yayi abin da ake cewa al-akhdh bil asbab ya rike sababi ya rike ginshiki ya rike tushe wanda zai sa ko a karba ko a ci karba addu'ayya ba duk wanda ya addu'a bane Allah zai karba so da dama mutane za su zo su yi addu'a amma ko oho Allah subhanahu wataala bai san da addu'ar su ba ko dai ya zamanto shi mutumin baya daga cikin waɗanda ake karba mu addu'ar babu sababba ko kuma dalilai da sharuɗa da shari'a ta aza wanda za a karba addu'o'i wannan bawan ya riga ya taka waɗannan sharuɗa na daga cikin cin haramun mu'amala da haramun wannan yana daga cikin sabubban da ke sa Allah ba zai karba addu'a bayi ba to idan dan kasuwa yana sa Allah ya haɓaka arzikin ya Allah ya yalwata mai arzikin shi ya yalwata mai dukiya ta bayan an same mutum ne mai addu'a to a same ya mutum ne mai riko da sabubban da ke sa Allah ya karba addu'a na daga ciki ya zamanto ya dimanci lokuta waɗanda shari'a ta nuna waɗannan lokutan Allah yana karɓar addu'a na daga cikin waɗannan lokuta lokacin da ɗan adam ya yi sujada ya kai goshin shi ga ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da kuka yi ruku'u fa azimu fihi rabb ku girmama Allah wa amma sujud lokacin da kuka yi sujada sai annabi ya ce fashtahidu fihi du'a ku nace da addu'a cikin ainihin sujada faqaminun an yustajaba lakum ya dace ne Allah ya karba addu'a sai ya zamanto sujada halin da bawa yake ciki ba halin da bawa yake zamantowa yana kusa da ubangiji subhanahu wata'ala irin lokacin da bawa yake yana mai sujada ga ubangiji subhanahu wata'ala to a wannan lokaci lokaci ne na karɓar addu'a mutumin da ke sa Allah ya yalwata mai arziki mutumin da ke sa Allah ya haɓaka mai kasuwancin shi ga dama da shari'a ta bada ba sai ka biya kuɗi an sauke ma ƙur'ani ba ba sai ka biya kuɗi malamai sun ma addu'a ba a kai da kanka shi kan ya malamin baya da lokaci wanda za ya roƙon Allah in yayi tsakani da Allah irin lokacin da yake cikin sujjara in ma ya tashi ya maka addu'ar kai da kanka ka tashi cikin dare mai ɗaki shi yasa inda ɗakin shi ke mashi yoyo ka tashi tsakaninka da ubangiji subhanahu wata'ala da ikhlasi da kyakkyawan niyya ka nace a fadar ubangiji subhanahu wataala a lokacin da kake cikin sujada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in kai addu'a ya dace ne Allah ya karba addu'ar na daga cikin wurare bayan ka gama tahiya lokacin da kayi tahiya kayi salatin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka nemi tsari ga Allah da abubuwan nan guda hudu Allahumma inni a'udhuka min azabi jahannama wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal annabi sallallahu alaihi wa sallam yace sannan ka roki addu'ar da ke burge ka a daidai wannan wurin kamun ka salance addu'a karɓaɓɓa ce na daga ciki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da aka tambaye shi wace addu'a ce Allah ya gaggawa jin bawa ya karɓa ma bawa a wani lokaci ne sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce jaufan lailil akhiri ƙarshen dare yankin dare na ƙarshe ka tashi a cikin wannan yanki ka roƙi Allah subhanahu wata'ala bukatunka sai ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ko kuma sai manzan Allah ya ce mai wa dubura salawatil maktubat da kuma bayan salloli na farilla bayan ka gama sallah ta farilla ka yi azkar waɗanda suka tabbata a sunna nan wurin ma wuri ne wanda hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ana karɓar addu'a da wasu wurare waɗanda shari'a ta kawo waɗanda idan bawa yana sa Allah subhanahu wata'ala ya yalwata mai idan bawa yana sa Allah ya hidda shi cikin kunci da karewa kasuwanci da bashi da ya dabaibaye shi to babu ya bawa ya amfani da wannan dama sai Allah subhanahu wata'ala ya yayi mishi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci sai ya iska Abu Umama al-Bahili a cikin masallaci yana zamne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kai Aba Umama me ya rike ka a wannan wuri har yanzu kana cikin masallaci baka tashi ba alhali wanga lokacin ba lokacin sallah bane ba Aba Umama sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam humumin galabatini wa duyunin rakibatini wallahi annabi bakin ciki ne da kuncin rayuwa na shiga kuma talauci ko kuma bashi ya dabaibaye ni bashi ya mana yawa na kasa ya zani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma aba umama shin ba kasa in nuna maka wasu kalmomi waɗanda waɗannan kalmomi idan ka faɗe su Allah subhanahu wata'ala zai tafiyar da bakin cikinka da kuncinka da damuwarka bashin da kake da kwai akwai Allah zai yi sare maka ka biya wannan bashin ya ce ma manza Allah ina so sai annabi ya koya mai wagga addu'a ya ce ka ce Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazan ya Allah ina roƙonka ka kare ni daga kunci da bakin ciki na rayuwa suka ce alham abinda dan adam ke tunanin zai same shi nan gaba wasu kuma suka ce a'a alham shine abin da ya samu dan adam na kunci a baya alhazan abinda ya samu bawa ko dai abinda nan gaba bawa yake tunanin ya same shi ko kuma abinda yanzu bawa ya same ko abinda zai zo a nan gaba ko abinda ya wuce duka an fasara alhammu da alhazan to sai annabi ya koya mai wagga addu'a Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazan wa a'udhu bika min al'ajazi wal kasal wa a'udhu bika min aljubni wal bukhl wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal annabi ya koya mai wagga addu'a abu umamatul bahiri yake cewa ban jima ba ina yin wagga addu'ar sai ga Allah ya tafi man da bakin ciki da kunci da nake da shi ba shi shikan da ake biya ta Allah ya mana buɗi duka na biya ba shi shikan da ke da kwai to ya ƴan uwa wannan hadisi duk da cewa malaman hadisi da dama sun da'afa wannan hadisin musamman Muhammad Nasiruddin Albani a cikin da'ifi sunan Abi Dawud ya da'afa wannan hadisi amma kuma wasu ruwayoyi sun zo a Bukhari da Muslim da lafazin wannan addu'ar wadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da ainihin al'ummar shi yasa imamu shanqiti yake cewa wannan hadisi dalili ne karara da cewa addu'a akwai wani sirri mai girma wanda ke sa Allah ya biya mu bawa bukatun shi wanda ke sa Allah subhanahu wata'ala ya yayi ma bawa kunci da yake ciki kuma Allah subhanahu wata'ala ya yalwata ma bawa game da arzikin shi yace kuma idan bawa Allah subhanahu wata'ala ya mai arziki to ya zama wajibi ga bawa ya roki Allah subhanahu wata'ala Allah ya datar da shi wajen ciyarwa Allah yana iya baka arziki amma kai co Allah bai baka zuciyar taimakawa ba kana da arzikin amma danginka na kusa da kai yaranka masu wahala da arzikin naka ba su mori da arzikinka ba kana da arziki talakawa ba su mori da arzikinka ba kana da arziki gajiyayyu ba su mori da arzikinka ba wannan arzikin ba alheri a cikin wannan arzikin wannan arziki ba irin arziki bane mai albarka arziki mai albarka shine wanda na kusa da nesa ke amfanuwa da shi na kalkashin ka su ji daɗin ka na kusa su ji daɗi na nesa su ji daɗi to idan Allah ya mabawa arziki to kuma ya roki Allah subhanahu wata'ala Allah ya datar da shi wajen taimakawa kuma ya roki Allah ya arzita da wadatar zuci so da yawa sai ka samu mutum yana da arziki amma yaro dan karami kalkashin shi da yake tasowa yana kyashin wannan yaron nashi ga arziki yana da ga wadata yana da amma yaron shi da ke tasowa idan ya sa riga mai kyau haushi yake ji idan ya canza abin hawa haushi yake ji idan ya yi sabon gida haushi yake ji idan ya karo aure haushi yake ji wannan ba irin wannan arziki bane mai albarka arziki mai albarka ya yan uwa bayan Allah ya lwata ma arzikin dacewa da ciyarwa din kuma sai ka roki Allah subhanahu wataala ba kowane mai arziki bane Allah yake datarwa da ciyarwa sai wanda Allah ya so da alherin duniya da lahira dan Allah ya ɗauki dukiya ya baka ba shi ke nuna Allah ya ɗauki alkhairan duniya ya baka ba amma ka dace wajen taimakawa da haɓaka dukiyarka wajen ayyukan alkhairi wannan shine alamar cewa Allah subhanahu wataala ya so alkhairi da bawa nawa nawa ne cikin masu kuɗinmu waɗanda ga dukiyar Allah ya basu ga arzikin Allah ya basu amma kai co ba su da wadatar zaci kullum kuka suke kullum raki suke musamman daidai wanga zamanin da muke ciki shi wa a tsaya a haka duniya a yanzu ta tsaya mai shekarar annabi nuhu alaihi salam ba abin da za yi na talauci amma raki yake amma kuka yake ba godiya ga Allah kullum ba kajin cewa alhamdulillah ga bakin ya amma idan kasuwa ta dawo daidai ba ku jin labarin komi sai dai ya zo ya gyara malumai ya gyara riga ya ce aza firimi kai baka san ta yi daɗi ba baka san bata yi daɗi ba ina za ka shan firimi da yunwa shi ya riga ya gane gabas da yamma gaban ya da bayan shi da ƙasan ya da sama ya duk gani yake amma kai baka gane komai amma lokacin da aka samu akasi to lokacin za zuwa yi ta makuraki wannan baka makanka adalci ba baka mu'amalance ubangiji subhanahu wata'ala da yadda ya kamata ka mu'amalance ubangiji subhanahu wata'ala ba don haka ya dan uwa idan Allah subhanahu wata'ala ya baka dukiya idan Allah subhanahu wata'ala ya saka zama dan kasuwa ka roki Allah ya arzaka da wadatar zuci wadatar zuci ita ce wadata amma duk mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya hana ma wadatar zuci to wannan mutumin bayan da za a yi godiya ga Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qad aflaha man ruzika kafafan wa qanna'ahu Allah bima a'ta ya rabauta sai da annabi ya kawo kad yace lalle tabbas hakika wannan mutumin ya rabauta waye mutumin shine mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya azurta shi da alkafaf idan aka ce alkafaf shine abin da babu yabo babu fallasa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a yi yace Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta ya Allah ka sa arzikin iyalan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama qut me ya alqut suka ce abin da yake babu yabo babu fallasa ba za a ce baka ci ba kuma ba a yaba abin da ka ci to manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace duk mutumin da Allah subhanahu wataala yasa ya zamanto haka sannan kuma Allah yasa zuciya ta ta aminta ta yarda da abin da Allah subhanahu wataala ya bashi wannan mutumin ya rabauta wannan mutumin ya ci nasara amma ya ƴan uwa duk abin da za a dauka na dukiya a ba bawa idan dai bawa bai da wadatar zuci ko da duniyar nan za a bashi bayan da za a yi ma Allah godiya shi yasa wani malami yake cewa annafsu tajza an takuna faqiratan ran ɗan adam tana kyamai ya zama talaka ɗan adam yana kyamai ya zama wanda ba ya da sai ce wal faqru khairan min ghinan yutghiha Allah yi ka talaka yahi Allah ya maka mai dukiyar da dukiyar da za ta kautar da kai daga hanyar Allah sai yake cewa hiyal qana'atu falzamha takun malika kaga qana'a wadata zuci yace ka rike ta in ka rike wadata zuci zaka zama wani sarki wanda ya gina daula ta a gidan shi ya ce ko da baka da komai sai lafiyar jiki in dai kana da wadatar zuci to ka riga ka gaba komai wani malami yake cewa idza kunta za qalbin qanutin fa anta wa malikud dunya sawaw in Allah ya baka wadatar zuci to da kai da mutumin da ya mallaki duniya duk ɗaya kuke in dai kana da wadatar zuci to abinda Allah ya baka shagalin nan naka zaka tsaya iya shagalinka ya tsaya iya ainihin samayyarka don haka ya ƴan uwa wannan yana daga cikin sababban da ke sa Allah subhanahu wata'ala ya yalwata arziki na daga ciki yawan ambatan Allah subhanahu wata'ala musamman istighfari domin Allah subhanahu wata'ala ya sanya istighfari ya zamanto sababba ne da ke sa Allah subhanahu wata'ala ya yalwata arziki za mu gano wannan cikin kissa annabi ainihin Nuhu alaihi salam da shi da mutanen shi inda yake cewa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin ku yi istighfari idan ku yi istighfari Allah zai malalal maku da ruwa Allah zai dade ku da dukiya ya dade ku da 'ya'ya ya sanya maku aljanu da gonakai ya sanya koramu na gudana a tsakankanin gonakanku ga noma ga 'ya'ya ga dukiya me ake bukata a rayuwar duniya ga dukiya kana da ga 'ya'ya kana da waɗanda za ka alfahari da su sannan kuma ga lambu ga gonakai ga jardan jardan gare ka me kake bukata bayan ka isa ka fari ka mutu ka shiga aljanna to kaga wannan sai ya nuna cewa ashe a daidai lokacin da 'yan kasuwa ke kuka cewa kasuwanci babu a daidai lokacin da 'yan kasuwa ke kalla nan dama da hagumsa ce an duwada boda a daidai lokacin ya kamata ku yi istighfari wala Allah kuma Allah layi ku yi istighfari ku roki Allah subhanahu wataala gafara malam bahaushe ya ce sana'a goma maganin mai gasa in wacce hanyar ta toshe Allah subhanahu wataala zai bude maka wata hanya in wacce hanyar ta toshe kuna ganin kamar ba zo ba za ta bude ba Allah subhanahu wataala zai kawo wani gaggawan budi sai ku ga hanyar ta bude a hanyar na toshe akan ana toshen shi akan wannan toshe hanya wani ga lailatul qadar wani a tanan zai arziki a yanzu yanzu nan a kwanakan da wani zai arziki ta wannan hito ta smogar ta saranda da ake yi ta nan wurin wani zai arziki kenan kaga ba wai hanya ke bada arziki ba a ka rike Allah subhanahu wataala Allah shine mai arzitawa inna Allah huwa razzaqu zul quwwatil matin da hanya ke bada da da aka rihe boda sai a tsaya amma wani ya hitaba ma yanzu da aka rihe boda shi wani dan addu'a yake ma Allah ya sa boda ta ci gaba da zama a haka domin mi Allah ne mai arzitawa ba boda ke bada ba a mai badawa wanda ya boda ya halici waɗanda ke kan boda shine ubangiji subhanahu wataala ta'ala shine mai arzitawa idan ka rike Allah ba za ka sha wahala ba idan ka rike istighfari duk hayaniyar da za a shiga ta kasuwanci Allah subhanahu wataala sai ya tsamar da kai ka kalli dama da hagu abokananka yan kasuwa waye bai shiga hayaniya ta kasuwanci ba kai in aka ganka kullun cikin tashin hankali in aka ganka kullun cikin zulumi in aka ganka kullun cikin bala'i ga kanawan cututtuka in aka ganka ga dukiya amma ka kasa ka ji daɗin ta domin abubuwa ba su shigowa wani ɗin yana can mai taimakon addini mai taimakon al'umma wanda al'umma ke moruwa da dukiya ta yana nan matsala ya tahi taka shigowa abubuwan da ke shigowa na ya sun hina ka ragewa abubuwan da ke shigowa naka sun yawa amma shi yana nan saboda tsaba tsoron Allah da ibada idan ka ganye sai ka ga cewa shi da ɗaya duniya ba mai jin daɗi irin shi ta kalla dama da hagun ka gani gaba da baya ta kalla ka gani ai ga na wurin Allah subhanahu wataala na siru fil ardi ku yi tahiya ku dudduba a ko ina ku gani don haka ya ƴan uwa arziki yana dawwama ta hanyar istighfari da tuba daga miyagun zunubai so da yawa bawa zai saba ma Allah subhanahu wata'ala Allah ya sa wannan abu a cikin dukiya ce ɗaya daga cikin magabata ke cewa wallahi in na yi saban Allah guda ɗaya sai na ga wannan saban a dabba ta ran in na zo hawan dabba ta ko tutsi ne sai ta yi da ni ya ce saban Allah guda zani sai Allah ya nuna mana alamar saban ga dabba ta to kai ka auna ka ga yanzu daga safiya zuwa yanzu saban Allah nawa muka yi kuma Allah ya kyale mu waɗancan sun himu jin kamshin burbushin annabta sun yi zamani da sahabbai tabi'i ne ke wannan magana mu ba mu yi zamani da duk wani wanda yake da alaka da waɗancan mutanen na kwarai ba sai ma waɗanda yake da alaka da mutanen banza ne muka yi zamani da su amma ka diba irin maganganun da yake faɗa mu mu auna yau mu ga saba Allah nawa muka yi kuma Allah subhanahu wataala mai domin mu hada kasuwanci a hakan ga ai in muna tuba mu tuba in ba mu tuba ba abubuwan da za su zuwa nan gaba ba fata muke ba amma muddin an taba Allah subhanahu wataala ana saba ma Allah to duk inda halin da kuke ciki Allah subhanahu wataala yana nan inna rabbaka labil mirsad Allah yana nan a madakata yana jiran kowa ba wa gabo da kadai Allah subhanahu wataala yake ba yana da bura ta ko ina Allah ya sanyo ku tana in kuka taba Allah ya tarbo ku nan kuka yi ta kukan luwa da finan ta zo ta huce kuma yanzu Allah ya bullo wagga in ba ku yi tuba ba kuka gyara tsakaninku da Allah kuma Allah ya fi wannan mafitar mu shine mu koma ga Allah subhanahu wataala mu yi istighfari mu yi kuka mu tuba daga miyagun zunubanmu wallahi Allah subhanahu wataala sai mai dumo da da arzikin mu Allah subhanahu wataala ya kiyashe mu ya ƴan uwa yana daga cikin sababban da ke sa Allah ya lota ma bawa arziki bawa ya dawwama akan tsoron Allah idan bawa ya dawwama akan tsoron Allah walau anna alal qura amanu wattaqau lafatahana alaihim barakatun minas sama Allah subhanahu wataala zai bude mu albarkatai daga sama da ƙasa ko ina Allah subhanahu wataala ya kawo mana arziki amma da sharadi Allah ya ce walau anna ahlal qura amanu wattaqaw sai a samu al-iman kuma a samu at-taqwa haka yace wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sa mai mafita kana tunanin kana da kaya kana tunanin ka kawo kaza kaza baya shiga mangazar ka shaki take da kaza Allah ya ce ka ji tsoron Allah sai Allah ya hiddo maka mahita sai an diba mangazar ana neman inda za a ji buhu ɗaya ana neman buhu ɗaya cikin mangazar babu ka ji tsoron Allah idan ka ji tsoron Allah Allah zai fitar ma da mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah zai arzuta ka ta inda baka zato baka tsammani kana tunanin yanzu nan ta toshe wallahi ka zama mutum ne mai tsoron Allah mai kiyaye dokokin Allah Allah ya ce a yi ku yi Allah ya ce a bari ko bari idan kai haka to za ka ga cewa ainihin Allah subhanahu wataala ya yassare ma ainihin abubuwa abu na biyar ya ƴan uwa wanda ke sa Allah ya yalwata arziki shine ciyarwa kuma ciyarwa Allah ce allazina yunfiquna fis sarai wad darra masu ciyarwa lokacin da ake cikin sauki lokacin da ake cikin walwala kuma masu yawa lokacin da ake cikin tsanani haka Allah subhanahu wataala yake son ka ciyar lokacin da ake cikin hada-hadar kasuwanci komi na ta haya daidai ka ciyar lokacin da kasuwa ta yi tsaye cak kai kuma Allah subhanahu wataala so yake ka bayar domin ba kana bayarwa bane dan Allah ya baka a'a ina bayarwa ne dan Allah mai girma ya ce in taimaka bayarwar da nake bayarwa ce ba ta ina jin daɗi ba a bayarwa ce ta ɗa'a ga Allah Allah a matsayin ya wanda shine mai dukiyar ya bani shine yace in bayar shi kuma da ya baka ka bayar bai ce ba wai sai in kana samayya zaka bayarwa a ko akwai ko babu Allah subhanahu wataala ce yake ka ɗauka ka bayar to wannan idan kai shine Allah subhanahu wataala zai yalwace dukiya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ke asma'u ki ciyar sai Allah subhanahu wataala ya ciyar da ki ma'ana ɗauka ki bayar idan kika ɗauka kika bayar ke ma Allah subhanahu wata'ala zai ɗauka ya baki manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake mata wala tu'i fa yu'illahu alayki kake kokarin ki hana abin da ya dada akan bukata ke ta larura in kika hana ke ma Allah subhanahu wata'ala sai ya hana maki abin da yake bukata ne na lalura kana da Allah ya ce to wannan rike amma abin da ya dada akan bukatunka dan ka aje dan tunanin a in na mutu na wannan abu ne mai kyau amma wannan kuma ba zai hana ka taimaka ba kuma wannan ba zai sa ka dauka ka bayar ba ka bar ƴaƴan naka ka mutu ba ko dala a abin da ake so kawai wabtagi bai da zalika sabila ayi tsaka tsaki ruwa daidai ruwa daidai tsaki a bayar nan kuma a dan rike na a kula da bagada wannan duk addinin musulunci ya yarda da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wata rana da rana za ta hitowa bayi su yi ainihin waye safiya illa face sai mala'iku guda biyu sun sabko a duniya mala'ikan na farko yana cewa ya Allah duk mutumin da ke ciyar da dukiya ta yake taimakawa yake bayarwa Allah ka mai mai gurbin shi ya Allah duk mai rikewa bayar baya Allah ka gadan mai da hasara da tabewa a cikin dukiya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kullum mala'ikun nan sai sun sabko a duniya kuma tun da kake baka taba jin a tarihin dan adam ba wai ga wani nan ya talauce dan yana bayarwa baka taba shi ba ka rike ka rike ka rike sai ka rike sai Allah buɗe ma hanyoyin cin yau wancan yana bayarwa din amma ta hanyar alkhairi kai ka ki bayarwa din Allah sai ya buɗe ma hanyoyin cin yau Allah ya jarabce ka da miyagun direbobi ya je kullun ya gadar ma da asara ana zuwa daga gaya kamin ya zo ina daga malabil kamin ya zo ga ya kira ka ya hoshe taya uku ƙarya ce ya ce maka ya ci kaza ya ce maka ya ci kaza wani lokacin da gangan za ya shiga ramu dan ya jawo ma banna yayi tai kuɗin na shigowa amma Allah yana buɗe ma hanyoyin cin yau shi kuma wancan kuɗin na shigowa amma kuma yana bayarwa ta aikin alkhairi can yana da lada kai kuma nan baka da lada inda kana yi ma kana raki ko lada ibtila'in baka da domin baka mai da al'amuran ka ga Allah ba to wannan ya ƴan uwa ciyarwa kenan babu wanda ya taba dauka ya bayar shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa aruni bakhilan tsara umran bi bukhlihi ko gwada mana wani mai mako mai ruwa wanda Allah ya matsawar rayuwa da ruwa shi kuma dukiya ta dawama a gare shi yace ku gaya mana ya ce kuma wahatu jawadan mata min kasratil bazir ku gaya min wani mai badawa wanda wai ya talauce dan tsananin yana ɗauka kuɗi ya taimaka a kawo shi babu to don haka ya yan uwa in dai da gaske ne yan kasuwa na sa hada-hadar kasuwanci ta dawo Allah ya yalwata arziki to waɗannan kaɗan ne daga cikin sababba ƙarƙashin ayoyin alƙur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi bayani wannan ƙila idan aka samu wani malami wanda ya hini gogewa a rayuwa ya hini zirhin bincike idan ya tsaya za ya zano sababba da dama waɗanda ni waɗannan idan aka auna su ba komai ba ne cikin sababba abin da ya kamata mu ya 'yan uwa mu tausaya mu junanmu mu kyautata ma junanmu mu agaza ma junanmu idan kai da kake da kana kuka ya kake tunani da wanda baya da mai shi yana kuka to ya za kai da wanda kai ne ke bashi ka jure an san cewa akwai ciwo an san cewa akwai zahi amma ka ɗauka ka bayar Allah subhanahu wata'ala zai baka yare da ke aiki ƙarƙashin mu ya'yan uwa mu yi ƙoƙari mu kyautata musu mu yi ƙoƙari mu yi ƙoƙari mu biya musu kaɗan daga cikin bukatunsu ba mu iya cewa za mu iya bukatun wani ɗan yaran shi tsakanin ya da yara na ɗauke ka aiki jika goma ga wata jika goma ga wata duk lalurar da yaron ya shiga ba zai taimaka mishi ba wani ɗin aihuwa za a mai wani ɗin kaza za a mai wani ɗin wata rashin lahiya za ta kama ko shi ko iyalin ya ya zo ya nema ba za a ɗauka a baya ba wani ɗin ma a ɗauka a baya kaman wata ya mutu ba za a ɗauka a bashi ba ya ƴan uwa kuma su Allah ya tausaya mana ta ya zai Allah subhanahu wataala ya tausaya mana mu ba mu tausaya mana kansa garin ba mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku tausaya ma mutane da ke bisa da ke da kwai a bisa doron ƙasa halittun ubangiji subhanahu wataala mutane ne dabbobi ne kaza ku kuma Allah subhanahu wataala sai ya ainihin tausaya mana amma mu kyale bayan Allah wanda ba wai na nesa ba ma galibi masu aiki karkashin ka ma ba su jin daɗin ka gashi ana samai suna ganin su kilga su kilga din sai dai su dirje ma lissahi su je su zuba ma account ɗinka a zuba ma ba abin da kake ba su suke da wahala dan abin da kake ba su bai taka kara ya karya ba ya ƴan uwa ya za Allah subhanahu wataala ya yalwata mana ya ƴan uwa wannan kaɗan ne daga cikin sabubba waɗanda za su Allah subhanahu wataala ya yalwata mana arzikin Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhil shirka wal mushrikin wa damir ad-din